أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونا مريتنا lahadi ashirin da ɗaya ga watan ramadan hijira ta fiyayyar talikai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna wannan masallaci na masallacin sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu arda a nan cikin garin sokoto a shiyar polo kulof a jiya mun kare suratu am a yau za mu fara wata sura mai suna suratun nazi'at bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا
to wannan sura ana ce mata suratul nazi'at Allah subhanahu wata'ala a cikin ta ya rantsuwa da wasu halittu nashi da malaman tafsir na cewa su ne mala'iku kuma ita wannan sura tana da ayoyi guda arba'in da biyar ko kuma arba'in da shidda kamar da za mu gani insha Allah ta'ala Allah ya ce wanna za'ati garka ina rantsuwa da mala'iku masu fisgar rayukan wasu jama'a garkan da tsanani wato wannan bangare cewa annazi'at mala'iku ne waɗanda ke karɓar rayukan wasu daga cikin bayansa amma karɓa da tsanani ba da sauƙi ba su ne rayukan ahalil kufri kafirai da ahalil shirk da ahalil ma'asiya da ahalil fisk waɗannan su ne ake karɓar rayukansu da tsanani wato waɗanda ba su samun sauƙi a wajen mutuwa to Allah yana rantsuwa da mala'iku masu hisgar ransu hisga da tsanani saboda su mala'iku bayi ne Allah ya ambace su ya ce ibadun mukramun bayi ne masu daraja masu girma da an sa su aiki za su yi ba su ganin tausai idan an ce su karɓa da tsanani to Allah na rantsuwa da waɗannan bayansa wannan shiɗati na shiɗa ina rantsuwa da mala'iku masu fidda ran mumini na shiɗan da sauƙi da nishaɗi da lallashi lokacin da ake hidda ran mumini wannan ya nuna wasfin ne na khuruju ruhul mumin shi mumini ana hiddarsa da sauƙi ta ga wani ma ran zai hita lafiya lau kamar abin nan kamar an hidda zare a cikin abin nan gari an san ce lafiya lau waɗancan kuma na zai ati garka wani maza gana shure-shure da kowa da tsanani kuma galiban za a ga suna sun mutu ma suna ɗumumuwa saboda abin da sun ka saba ya gudana ga harsunansu in abin kwarai ne su furta in mugun abu ne su furta to Allah yana rantsuwa da waɗannan jinsi na mala'iku wasabihati safa ina rantsuwa da mala'ikun da ke tafiya suna iyo a cikin sarari shine sararin sama lokacin da aka aiko su waɗannan mala'iku malamai na cewa su ne masu rakiyar ran mumini lokacin da an ka abin nan mabiya mai karɓar rayuka za su biyo malakul maut wajen karɓar ran waɗannan su ne sabihati sabha ko kuma waɗanda ke saukowa ne da al'amarin Ubangiji idan Allah hukumta al'amurra a cikin sammai na cewa abu kaza ya faru wuri kaza a yi ruwa wuri kaza a kai arziki wuri kaza wuri kaza a yi gobara wuri kaza a yi guguwa waɗannan mala'iku masu zuwa da wannan umarnin za su zo da gaugawa Allah sifanta su ya ce wasa bi hati masu iyo ne saboda faɗin sama duk girman mala'iki to sama ta mai yawa za ka nan zai iyo a cikinta kamar da Allah faɗa cewa kullum hi falakin yasbahun da rana da wata da tamrari da mala'ikun duka ga haɗin sama kaman masu iyo ne a cikin ta to Allah yana rantsuwa da waɗannan fasabiqati sabqa ina rantsuwa da mala'iku masu gaugawa ga kai alheri idan aka ce su kai za su yi gaugawa zuwa kai alheri ko kuma nan wasu malamai sun ce mala'iku ne sabiqati sabqa mala'iku ne da ke gaugawa idan sun ɗauki ran mumini su kai shi aljanna Al- inna abin na innal abrar lafi illiyin akwai a cikin sararin inda abin na sama ta bakwai a rubuta sunansa a sahi cikin wanda sawa aljanna to waɗannan su ne sabiqat masu gaugawa su kai ran mumini Allah ya ce fal mudabbirati amra ina rantsuwa da mala'iku masu tsara al'amuran duniya gaba ɗaya ga hannunsu take sannan mala'iku suke tsara al'amuran duniya wato kenan ma qadahu Allah min al-ahwal duk abinda Allah ya hukumta na wani al'amari to su za a aika su zartar da shi kuma wasu malamai na cewa nan fal mudabbirati amra mala'ikun da Allah ya wakilta ga rabawa ga yin kasafi na shekara shekara a cikin daren lailatul qadr anan Allah yake yin budget ga kowane mutum da kowace rayuwa da kowace ƙasa da kowace halitta abin da za ta ci da abin da za ta samu da abin da zai same ta da abin da zai kurenta da abin duk cikin wannan shekara waɗannan su ne mala'ikun da ke tsara waɗannan abubuwa su ne fal mudabbirati amra to Allah ya rantsa da waɗannan jinsi na mala'iku da mun ha gani wannan zi'ati mala'iku ne والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات guda biyar din nan duk Allah yana rantsuwa da su to menene muhalli shahid menene jawabin rantsuwa dan me Allah ya rantsuwa da su ga yana yau matarjifur rajifa يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
to Allah ya ce ya rantsuwa da waɗannan duka don ya tabbatar da wata ƙudura ta shi ita ce ta yadda mamaci idan ya mutu domin mushrikan larabawa suna musu da wannan ƙwarai suna cewa idan sun mutu shikenan rayuwa daga duniya sai kaduna haka suke faɗa watan da sun mutu shikenan I- iyaka kawai a halitce ka ka ji daɗin rayuwa ka mutu ka ƙare suna cewa haihata haihata lima tu'adun in hiya illa hayatun ad-dunya wato abun na wanda baya yiwa a cewa idan mun mutu za a tayar da mu to wannan tayarwa ce wanda ba ta yiwa iyaka ka ji dadin ka kawai wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ba abin da ke tso- tsare mu sai lokaci to ba haka bane Allah ya ce la tub'asan wallahi za mu tayar da ku yaushe ne yau ranar da tarjifur rajifa tsawa mai tsanani tarjif wadda ke girgizawa ta girgiza komi ta girgiza halittu ta girgiza 'yan adam wannan ita ce busa ta farko wato bayan an yi busa ta farko ita ce rajifa duk abin da a cikin duniya zai mutu komi zai mutu har shi is- mai busa shi ma zai mutu bayan ya busa halittu sun mutu shi ma sai ya faɗi ya mutu Allah ce tatba'u har rajifa ar-rajifa wadda ke biyarta wato mai biya ga wannan tsawar tatba'aha sai ta bita daga baya wato bayan an yi ra- abin nan tsawa ta farko an mutu sai a koma yin tsawa ta biyu a tashi malamai na cewa wannan duk cikin lokaci guda ne kamar a ce yini guda ne za a yi wannan amma gwargwadon nisan su kamar da Abdullahi ibn Abbas ya fassara shekara 40 yin busa ta farko kowa ya mutu a tayar da mutane a tashi shekara 40 amma kuma duk yini guda ne a wurin Ubangiji subhanahu wataala mun gane to ita ce wannan lokacin da ita wannan rajifa tsawa aka yi ta duka komi zai mutu ta taba uhar rajifa ko ulubun zukata yau ma izin a wannan rana wajifatu ma tsananin tsoro ne waɗanda an ka cika da tsoro waɗanda ke musunciya ba a- ba ba a tashi bayan an mutu to wannan abu ne mai sauki a wurin ubangiji kuma wannan zai faru idan wannan abu ya ya ya faru Allah ya ce absaruha gannansu su waɗanda ke musunta a wannan lokaci khashi'atan suna tsaske cike da tsoro ko kuma kan yiwu absaruha khashi'a dukkan halittu da mutane da mala'iku kowa na cike da tsoro domin an hirgita da wannan tsawa ta hirgita mutane za ga idanun mutane sun hito kowa na kallon bai san abin da zai faru ba kamar a wata aya Allah na cewa wa anzirhum yawmul azifa izil qulub ladal khanazir kazimin kai musu gargadi da wannan rana ta azifa ita ce ranar alkiyama lokacin da zukata za su kawo ga makoshi idan mutum ya firgita ya ji tsoro za ka ga kamar abin nan ransa zai fita saboda tsoro to haka za ka ga absaruha su ma khashi'a idanun gannan kuru-kuru da in na mutane gaba daya in na waɗanda ke karyatawa me yake sa wannan na tsayawa wannan abu na tsayawa sun ɗazu wannan ga yanan wato gannan suna tsayawa gannan suna suna cikin tsoro to don me wannan abu ya same su alhali kuma a duniya sun yi magana cewa ba a tayar su ba a tayar da su to a ga cikin magana Allah ya ce abin da yasa wannan ya same su domin a duniya ya na suna cewa a inna lamarduduna wai mu idan aka mayar da mu fil khafira ga dugadugan mu inda muka hito wato ma'ana suka mutu domin sun ɗauki babu su an ka samar da su kuma an mayar da su inda sun ka hito wato sun tafi sun bace shikenan za a kuma za a mayar da mu ga dugadugan mu hafira ana nuhin raja'a min haisu ja'a wato za a mayar da mu inda mun ka hito don haka nan mun mutu kuma a mayar da mu suna mamaki to mamakin na shi yasa wannan tsoron ya kama su ranar alkiyama har ga wata aya suna cewa wa idza mitina wa kunna turaban a idza mitina wa kunna turaban wa idza man a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun shin idan muka mutu muka zan kasaru dogaggi a cikin ƙasa da mu da uwayenmu duka kuma za a mayar da mu suna mamakin wannan to mamakin shi yasa wannan abu ya same su kuma suna cewa a iza kunna izaman wai idan muka mutu muka zamo assa na khira'in arudu gaggi suna ganin wannan bai yiwa qalu sai su ce wannan abu fili take taba shi qalu sai su ce tilka idan karratan khasira wannan komowa ce wadda a khasira wadda ba ta yiwa Allah ya ce a'a tana yiwa inna ma hiya zajaratun wahida mayar da ku bayan kun mutu ba komai bane tsawa ce kurum guda tak duk ta mayar da ku Allah subhanahu wataala ba sai ya tsaya shirye-shirye ba a tafi ayi abin nan a sanya wanda sun ka mutu ayi tattalin mayar da su a wannan ba haka bane tsawa guda duka an dawo don haka Allah ce fa inna ma hiya zajaratun wahida tsawa ce guda fa'izahun sai ga su bi sahira ga farfajiyar ƙasa, fallau, ƙasar da babu wani tudu ba ruwa, ita ce sahira, farfajiya. Ga wata aya Allah na cewa, In kanat illa sai hatan wahidatan fa'izahun jami'un ladaina muku da ruhu. Ai, tsawa guda ce kurum za mu sa mala'ika ya yi, sai ga su gaba ɗayansu halarci a gaba gare mu. Ba wata wahala. sannan a tara su ga wannan ƙasa da asahira ƙasa farasas ba wannan ƙasa ba wannan ƙasa ta lalace ranar alkiyama za a cire ta gaba ɗaya a kawo wata yau mutu baddilul ard wasu mawat wa barazu lillahi wahidul qahhar ranar da za mu canza wannan ƙasar mu kwashe ta ita ma sama mu tahiyar da ita Allah ya ce wa barazu su ‘yan Adam su bayyana gaba ɗaya gaban alwahid al'ahar makaɗaici wanda yake mabuwayi, don haka ba wani aiki ne mai wuya ba, tara ku ba wani aiki ne mai wuya ba, kamar ka sai ‘yan kajinka na miyar sallah ka sanya a cikin afirki. In kana son a kama a yanke mai wahala a ciki, da an ce an ga wata sai ka ce a kama a yanke, akwai mai ɓoyo, to haka ne, gaba haɗin tsawa guda mala'iki za shi sai ga sun taru a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ka nafsin wahida, da halitta ku da tayar da ku, kama halitta rayuwa guda ne ba wani abu ba ne. Kuma ka ga duwatsu ma Allah yana gwada mana cewa za a fi da su ranar alkiyama wannan abu ku gyara shi yana da yana ya cika tsayawa wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa wato suna tambayar ka akan duwatsu ka faɗa musu cewa yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai nike su ranar alkiyama nikewa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha wajen wala amta za a hidda su a niƙe su ƙasan nan a bar ta haka nan ƙa'an sabsafan fage wanda yake guda fili fallau la tara fiha wajen wala amta ba ha ganin tudu gare ta ba ha ganin rahi wato ta zan sambai to ci gaba
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
Gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ma al'umma ko kuma su karatu ƙudurarsa da ikonsa na cewa ta yadda wanda ya mutu ba komi ba ne a wajensa tsawa ne guda duka sai ga halittu a gabansa suna jira hukuncinsa to Allah subhanahu wata'ala sai ya hankurtar da annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga abin da yake gamuwa da shi ga mushrikai na zamaninsa na sukar addini da karyata abin da ya zo da shi da nunawar cewa ba wani tashi bayan an mutu Allah ya ba shi labarin cewa ai abin da ya samu jama'ar abin da samu Musa ai ya yi haƙuri kai ma ka yi haƙuri don haka Allah ce mishi hal ataka hadisu Musa haƙiƙa labarin Musa ai ya zo ma Musa ya gamu da wahaloli iri-iri da yawa daga Fir'auna da jama'arsa ta ambata isna dahu rabbahu lokacin da ubangijinsa ya kiraye shi ne ubangijin Musa ya kiraye shi bilwadil muqaddas a wani rahi wanda a tsarkakakke duwa wanda ake kira duwan wato wannan rahi ne tsakanin inda ya fito madayana zuwa misira Allah ya kiraye shi wannan ya nuna Allah ya kiraye annabi Musa alaihi salatu wassalam kira wanda Musa ya jiya kuma kira ne na ubangiji kuma yana cikin abinda Allah hihitar da annabi Musa akan sauran annabawa annabi Musa ya ji maganar Allah kuma Allah ya kiraye shi kuma ya jiya ya ce ya Musa kuma ya jiya kuma magana ce ta Allah ba maganar mala'ika ba ba maganar wata halitta magana ce ta Allah tunda Allah ya ce kuma haka ne wa kallama Allah Musa takliman Allah ya magana da Musa magana zaka ba wani tawili cewa a Allah ya halicci magana ga yace Musa jiya ko Allah ya halicci abin nan magana ga wata halitta wannan ba gaskiya bane Allah ya ce qul ya Musa inni istafaituka 'alan nas ya kai Musa Allah ya ji ya ce mai na zaɓe ka ga mutane bi risalati wa bi kalami na zaɓe ka bisa ga mutane da abu biyu ɗaya risala annabta da manzanci na baka wa bi kalami da magana ta ƙarar kaji ta fa khuz ma ataituka ka riki abin da muka zo ma da shi wa kun mina shakirin ka zan cikin waɗanda ke godiya idan Allah musu ni'ima kai ma idan Allah ma ni'ima ka gode in baka yi ba sai Allah ya amshi ni'imar ko ta zan ba ta ma amfani to na Allah ya ce ya ce ma annabi ka tuna lokacin da Allah ya kirayi Musa a wannan rahi ya ce mishi izhab tahi ila fir'auna zuwa ga fir'aun nan ba a haɗa mana duk abin da ya faru ba tasowa ta da madayana da wutar da ya gani da iyalinsa duka saboda wasu surori a ambaci wannan wannan a ambace shi don munasaba da wannan na ana hankurtar da annabi ne yayi hankuri izhab ka tahiya kai Musa ila fir'auna zuwa ga fir'aun innahu aga hakika fir'auna ya wuce iyaka wato yayi dagawa yayi girman kai mulkin sa ya wuce na mutum domin me saboda ya kai iddia'in cewa shi abin bauta ne to ka je ka yi mishi gargadi nan haka wannan abu ya zo da mufrad bil ifrad izhab ila fir'aun Musa kenan ta zuwa ga fir'aun ga wata aya Allah ya hada su su biyu Musa da ɗan uwansa Harun yace izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha kuta hiku biyu inda fir'auna faqula ku faɗi ku biyu gare shi qawlan layyinan zance wanda an mai taushi fir'auna ne aka ce hada mazance mai taushi la'allahu tazakkar aw ya khasha kila zai wa'astu ko kuma ya gane ya dawo ashe mai wa'azi duk wanda mutum ya kai gaya ga kahirci ko ga kangarewa ko ga kin gaskiya to kada ka ce yanki kamnaciya baya ba ya dawowa kai dai kai da sauki kai da tabshi kai da lallashi to ka je inda fir'auna fa kul ka ce hallaka ila an tazakka kana so in shirar da kai ga abin da zai saka ka zama mai tsarki ka tuba ka dawo tana so ya kai fir'auna aka ce ba Musa ya faɗa fir'auna wannan magana karara wa ahadi yaka in shiryar da kai ila rabbika zuwa ga ubangijin ka fa takhasha kai tsoron Allah kana so in bada ma hanyar da zaka kai tsoron Allah ashe kaga ma tsoron Allah din baka iya kirkiro maka kanka hanyar da zaka saka ji tsoron Allah sai an karantar da kai ita mun gane wannan shine dalal wanda samu ahlul tasawuf saboda sun kasa tsayawa ga abinda annabi ya karantar da su da sun tsaya to ta kawa da khushu'i da zuhudu da wara'u duk za su samu cikakke amma kaga da sun kai bata hanya ta su ta daban don neman wai zuhudu da da wara'u sai sun kauce iyaka sun ka saba ma shari'a ga zuhudun su sun ka saba ma shari'a ga wara'u ya kai ma har abin da an halal suna haramta shi ba son jin daɗin duniya wani ma ce baya arme wani ce baya kwana bisa shinhida wani ke ba shan ruwa masu sanyi wani ma sa ɗarme shi yana sa jikinsa wuta ko dai tuna da wutan lahira wannan ai azaba ce ke wasanka Allah bai kallafa mana wannan ba to ina ne fa'arahu to Musa sai ya zo inda Fir'aun fa'arahu al-ayat al-kubra ya gwada mishi aya wadda an mahi girma cikin ayoyin da aka ba shi malamai sun ce aya mahi girma daga cikin ayoyi na mu'ujiza wanda an ka ba Musa ita ce sanda domin ba kamar biyu sanda da hannu su ne ayoyi waɗanda an ka ba musa mafi girma amma ba su kenan ba domin an ba shi ayoyi guda tara wata aya Allah na cewa fa'arsalna alaihim tufan wal jarada wal qummala wad dafadi wad dam nawa kenan biyar ayatun mufassilat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin wannan aya ta faɗa mana ayoyin da an ka ba Musa guda biyar at-tufan ruwa masu yawa har sun koke iyaka wal jarra da fari in sun yi abinci fari su canye wal qummal da qammal qiya ko ina ko mai tsaftace sai ka qiya ko fir'aun sai da ya qiya tawa kowa yawa tazanta azaba sannan wadda fadi da fadi mu da jini duk yadda kai ce shan abin sha sai ya zan jini ko da wani ya saka baki ne zuba masa ya zan jini waɗannan ayoyin guda biyar ne to ina sauran guda biyu alhali ko aya abin ta ce ga ayar isra wala qad atayna musa tis'a ayatin fas'al eh ban ji ba wala qad atayna musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila haka yake ayoyi guda tara to wannan ta faɗi guda bakwai ina sauran guda biyu da wace aya da wace aya kenan abdullahi ibn abbas ya jeranta su ya ƙara guda biyu din yace ayoyi tara da anka ba musa akwai sanda akwai hannu akwai harshensa harshe na yin wa'azin domin harshensa da yana burya burya ne ku har yayi addu'a yake abin nan ishra hadisa dari wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yabqahu qawli sai wannan gurya guryar ta harshe ko mu ce inniya Allah cire mai ita ita ma wannan aya ce wal bahar tsagewar teku wadda aka yi masa ita ma aya ce to sannan da waɗannan tufa da jara da ƙummal da dafadi da dam in ka haɗa sun nawa tara ƙur'ani nawa ya ambata shi a'a jerance biyar mun gane waɗannan su ne ayoyi ka je inda faɗa da waɗannan ayoyi kuma ya zo ya gwada masa amma ina sai fir'auna ya karyata Allah ya ce fa kazzaba wa asa ya karyata kuma ya saba ga abin da aka ce ga ayat aha Allah na cewa wala qad ra'aynahu ayatina kullaha mun gwada mishi ayoyin mu duka amma bai yi imani ba ya karyata thumma adbara sannan ya bada baya ga abin da ake kira zuwa gare shi shi fir'aun ko eh ina ne thumma fahashara thumma adbara ya juya baya sannan bai tsaya nan ba wai tsayar tahi zuwa ga tarawan makirci iri-iri da soke-soke da kulle-kulle a kashin Musa fahashara ya tara runduna don shi yaƙi da Musa fana da ya yi kira a cikin jama'a ƙarara faƙala ya ce ana rabu kuma la'ala ni ne ubangijin kuma sai ɗaukaka ba wani wanda ya taɓa kiran wannan in ba fir'auna ba duk tashin ran da an ka yi sun tsaya matsayarsu amma ban da fir'aun shi ya wuce matsayarsa kaga daga farko ma abin da ya ce ma alimtu lakum eh ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin bauta wanda ba ni ba domin malaman tafsiri na cewa shi fir'aun talakawa ba su zuwa wurinsa ba su bauta mishi kai tsaye ya yi gumaka ko wace shiya ko wani gida ana bauta waɗannan gumakan su waɗannan gumakan su suke bauta mashi ku fir'auna ko kuma manyan garuruwa hakimai da sarakuna su talakawa ke bauta musu ku in su sai su masu juda haka shi a rabbul a'la kenan mun gane ko to wannan magana dai da yayi to ta zama musiba gare shi Allah ya ce fa ahazahu Allah fa akhadahu Allah sai Allah ya kama shi na kanal akhirah wato da musibar wannan ta farko dan me aka kama shi da ita don ta hi musiba ta hi tsanani cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ba ta yi muni bisa ga wannan ba ana rabbukumul a'la ba da ta yi muni kamar wannan Allah ce fa akhadahu Allah sai Allah ya kama shi bil akhirati da wannan magana ta karshe wal ula da ta farko ta shigo sai zallahin guda biyu an kama shi da su yanzu to ci gaba inna fi zalika a cikin wannan abu la ibratan lalle akwai wa'azuwa liman ya khasha ga wanda ke jin tsoron Allah yaji iyakar girman fir'aun iyakar daukakar fir'auna iyakar wadatarsa iyakar mulkin sa amma Allah ya kama shi don haka da mulkin ka da daukakar ka da dukiyar ka kada ba ta ba Allah tsoro sannan ba ta sa Allah ya barka idan ya tashi kama ka an kama ƙaru ba wanda ya kudin sa ‘yan makullayyansa koro na buɗe taskokin arzikinsa raƙumi saba'in a ɗauke da su. To yau ko Central Bank na Najeriya ‘yan makullayyansa raƙumi saba'in abin nan ko raƙumi guda na ɗaukar su. Ko mutum guda ma na ɗaukar su. To bale wannan dukiya amma Allah ya halaka mai wannan girman kai. Don haka wanda ya saba ma Allah to ga makomar sanan. To sai Allah ya gita wannan magana ya ce a antum ashaddu khalqan.
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
To Allah subhanahu wata'ala ya tambaye masu musun cewa ba a tashin alkiyama Allah ya ce musu a antum ashaddu khalqan shin ku masu cewa idan an mutu ba a tashi ko kun kai wahala da tsanani ga halitta an sama ko ku gina sama wahi wuya an har wuya ce ga ganin ka wahi wuya da gina sama da ka mutu bayan an halitta ka a tayar da kai wane ne ya fi wuya ashe gina sama ta yi wuya irin wuya ce to to tun da gina sama ba ta yi wuya ga Allah ba mayar da ku ba za shi wuya ba da khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas halitta sammai da ƙasa sun yi girma bisa ga halitta mutane gaba ɗayansu ko ga masu bincike na zamani idan ka diba abin suke faɗa cewa ita wannan space sama faɗi ne wanda ba mai iya ƙaddarta shi sai Allah wani bincike bai iya ƙaddarta faɗin kuma sun ce tun sadda Allah ya halitta sama lokacin da aka yi wani abu da suke kira big bang suna cewa satin biliyan yes shekara biliyan goma sha uku da sun ka shuɗe da yin wannan big bang sama ƙaruwa take yi waɗinta da gudu gudu mai tsanani ƙasa ragewa take yi a shekara kenan har yanzu waɗin sama cikin shekara biliyan goma sha uku ƙaruwa take yi da gudu kuma to ita ta ya halitta ko ku sannan a cikin ma abin nan ɗan yanayin da kuke zamne in ka kwatanta abin nan faɗin sama ba komi ba ne kamar ka ɗauki ɗan ƙwarar dawa ce ka aje gaban wani babban dutse ɗan ƙwarar dawa na ce duniya ita ce mutane suke cikinta to me ya halitta a wurin ubangiji ga wannan idan ya tahar da ku me ya wahala ga mayar da shi gina sama tahi to ka dibi sama ga ta nan ya gina Allah ya ce a antum ashaddu khalqan am as-sama ko ko ka hawa ya halitta ko ko sama banaha Allah ya gina ta lafiya lau ga ta nan ba tsaguwa ba ta roshe ba ba ta karkace ba wani abu bai same ta ba rafa'a samkaha ubangiji ya daukar da ruhinta yadda kuke gani ga yanan ma'ana ya daukar da ita ba wani shishike wanda ya tsare ta ba wani shishike haka Allah ya halice ta kuma ta tsaya haka nan yanzu wannan masallaci ana ruhi ba ba gimshikai ana ruhi ya tsaya ba katan ba katangin ne to banda sama ita haka nan Allah ya ta kuma ya tsayar da ita haka nan fasawaha ya daidaitar da ita ma'ada ja'alaha mutasawitul khalq halitta ta daidai wani bai baka samun gofiya wa agdasha lailaha yasa darenta yayi duhu wato yayi baki ma'ana darenta idan hasken rana ya wuce sai duhu ya zo wannan haka Allah sanya abin nan lokaci ta tafiya rana ta tafi duhu ya zo duhu ya wuce haske ya zo wa akhara da ya hidda duhaha hantsinta kuma haskenta domin hitowar rana zuwa faduwar ta shine shine hasken rana shine yini faduwar ta zuwa dare ta kuma hitowa shine dare shi yake nuhi nan wa agdasha lailaha ya sanya darenta yayi duhu وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم
To Allah ya ce kuma wal'ard haka nan ƙasa ita ma ba da zalika bayan wannan bayan gina samar an gina an sanya mata haske an sanya komi ita ma ƙasa ba a barta ba haka nan an kai ta wal ardu ita ma ƙasa ba da zalika bayan wannan da ha ha mun mulmula ta ko kuma mun shinhida ta duk ma'ana guda ne domin asalin da ha ha a mulmula abu sannan a buɗe shi sake sai da an ka mulmula ƙasa ta zan kamar kwai haka shine sannan kuma an ka buɗe ta zan shinhida gane wato da ha ha mun shinhida ta mun miƙe ta wa akharaja minha mun ka hitar da gare ta ma a haruwanta sun fito daga cikin ta wato mun ka sanya ruwa sun ka fito a cikin kasar wa mar'aha da makiyaya inda za ku ci abinci da ku da dabbobin ku duka domin a ƙasa za ka shuka masara ka shuka dawa ka shuka gero ka shuka wane ne shine abincin ka ba ka takawa sama ka je bidar abinci ƙasa na arziki yake kuma hikimar Allah subhanahu wataala sadda ya halicci sama ya halicci ƙasa a ƙasa ba wani arziki gare ta daga baya arzikin yanzu daga sama arziki yanzu don haka sai an yi abin nan ruwa ya zo hatta da abin za ka ci yanzu ga buɗin baki to sai ya so da sama ya zo don haka dan lailatul qadr yanzu za a yi budget mai ganin azumin baɗi zai gani wanda bai gani bai gani don haka za a yi budget daga wannan shekara zuwa azumi na baɗi ga abin da alaramma zai samu zai samu kuɗi ke da zai yi arme ya amarya ko zai je hajji ko zai yi wane ne duk an rubuta kowa sai an rubuta mai wannan samrayin da ke son arme to kila wannan shekara sai dai wata ba wani ya ce ashiya to haka ne Allah ya hidda mar'aha makiyayat inda za ku zamna ku ci abinci wani jibal haka nan duwatsu arsaha ya kakkafa su ga su a cikin ƙasa Allah ce duk mun yi waɗannan mata allakum don jin daɗi gare ku wali an'amikum da dabbobinku nan an ce an'amikum domin ba dabbobinku da yake amfanin ba har na daji amma na daji ba naku bane don haka an ka ce lakum wali an'amikum dabbobinku su ne raƙumma shanu tumaki awaki su ne bahimatul an'am dabbobin ni'ima waɗanda an ka ba ku kuma Allah ya hore muku su ku sha nononsu ku yanka namansu ku ci abin nan kuma ya hana su gane maƙiyansu kuke balle su su muku tawaye wannan shine bambancin su da na gida in ka diba dabbobin gida da dabbobin daji waye hankali na daji sun yi hankali don yanzu in dabbar daji ta gama ya halaka ta gudu za ta yi taɓoyi amma zu kana iya kyan ragon layya ka ba shi ruwa ka ba shi abinci ka so yuka kana ɗaɗi gaba gare shi bai gane ba ko ka yanke shi a gabansa ya uwarsa na kallo kuma ta zawo wurin ta kwanta ta gani an cire musu wannan tunanin za ka an kace wali an amikum da dabbobinku don ku ji daɗi Allah halitta mu kuma ku diba rayuwa ce wasu masana da rayuwa an ka halatta maka yanke ka hidda rangon don ka ji daɗi ba ha gode ma Allah da wannan ni'ima zaka da Allah ya halatta akwai wata halitta da ya halatta ki mutane da ya zaka yi in an kan ma wace irin kuwa zaka yi alhamdulillah Allah mun gode to ci gaba
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
To waɗannan ni'imomi da Allah ya da halitta sama da halitta ƙasa duka tamfurare ne, lokaci zai zo sadda za su tafi gaba ɗaya aikinsu ya ƙare da rana da wata da tamrari da komi sun tafi. Allah ya ce fa'iza ja a ti ƙwammatul kubura, idan musiba wadda an mafi girma ta zo ce tsamma musiba, alkubura mafi girma ta ce ranar alƙiyama. Idan ta zo, to duk waɗannan abubuwa za su tafi. duk za a tahiyar da sammai a tahiyar da ƙasa a tahiyar da rana a tahiyar da komi yau ma izin ranan nan ya ta zakarul insan ɗan adam zai yi tunani kowane mutum na masu adisa ga aikin da ya yi saka Allah ce wal asr innal insana lafi khusr wannan rana ce kowane ɗan adam sai ya ga hasara a wannan rana idan bai yi aikin kwarai ba zai yi da na sanin da na yi idan ya yi aikin kwarai zai da na sanin da na yi da na tsara kamar wada wani yi don yana tsaye ga abokin karatunsa an ce ta hai tardausi kina kallo sai kai kuma tsaya ta biyu da na sani amma da ta shiga aljanna ya to ai alhamdulillah mun gane don haka nan ya tazakkaru al-insanu ma sa Allah yace ina ne wa burtul jahimu liman yara Allah ya ce za a bayyana da wutar jahannama ita kuma ga tanan liman yara ga wanda dukka gani ga ta karar kowa na gani waton wa amma man tsaga Allah ya ce duk wanda ya wuce iyaka wa asara alhayatad dunya ya girmama da rayuwar duniya bisa ga ta lahira fa innal jahima hiya ma'awa to ya sani wutar jahannama ita ce matattararsa kada ka hihitar da duniya bisa ga alkiyama ba a ce ka gudani duniya ba ka faɗi duniya gwargwadon hali amma kar ta sa ka mance da lahirar kada ka sa don son duniya wani ya sa ka yi abin da ka saba ma ubangijinka kada ka bar addininka saboda duniya don ka samu wani amincin daɗin duniya kai ko da ƙarya kada ka wa wani don duniya ƙazafi kada ka wa wani don duniya kada ka zagi wani don duniya kada ka doki wani don duniya sai da kaga Allah da duniya da lahira duk na Allah ne yana bashe su ga wanda ya ga dama balle ka kashe kanka don duniyar wani balle ka ba da mutuncinka don duniyar wani balle wani ya sa ka kashe wani don duniyar wani kuma ku yi faɗa jibi ka dawo kana da na sani ko ya sa ka ƙone gidan wani don duniyarsa duk wannan kada ka yi don haka man duk wanda ya hitar da duniya akan lahira fa innal jahima hiya al ma'awa wutan nan ta abin nan ta mai ta jahannama ita ce matattararsa wa amma man khafa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa فإن الجنة هي المأوى
Allah ya ce wa amma man khafa amma duk wanda ji tsoron maqama rabbihi matsayin ubangijinsa shine annabi ya fassara mana anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wanda ya ji tsoron matsayin ubangiji nan matsayin ubangiji yakan dauki ma'ana biyu ko ya zan duk inda hake Allah na cikin tunaninka duk abin da za ka aikatawa sai ka tunanin matsayin Ubangijinka, wanda ka tunanin wannan da wuya ya saba ma Ubangiji, ko kuma shi ji tsoron tsayuwa a gaban Allah ya tambaye shi don me kai yi kaza. Ko duniya kana jin tsoron a turke ka, ko duniya a kire ka ga mutane suna cewa ne kai kai abu kaza, kuma ka san ka ya za ka ji, ya za ka ji, to bale lahira, gaban Allah, gaban mala'iku masu shaida, gaban ‘yan adam ‘yan uwanka za ku zamani a turke ka? To, duk wanda ji tsoron makamar rabbihi matsayin Ubangijinsa, wa nahan nafsa ya hani rai, an alhawa daga son biya abin da take so. Alhawa ciyo ne mai muni kuma mai hadari, kuma ciyo ne wanda ke na da wuya, kaga wanda Allah ya tsare bai da ɗan wani yanki nashi. shi. shine mailin karkata ga duk abin da rai ke so za ka tana karkata zuwa gare shi kuma kullum za ta yi mishi kokarin yi mai uzuri ko mimuna abin da ya aikata kuma abin da ba ta so abin da rai bai so wanda bai so to za ka dan karkatan mutum kullum ya tabbata mai da laihin da yayi kuma duk aikin da ya na alkhairi to za ka zai kokarin ya nuna ba don a akwai dai dalili kaza kaza ko ba haka ba to abin da an muminin kwarai da masoyinsa da makiyinsa ya aje su ga ma'auni guda da uwa da uba da malami da aboki da wani kowaye in yayi abin alkhairi abin alkhairi ya yaba mishi in yayi kuskure abin da ba daidai ba ka bar mishi laifinsa makiyanka ko bai son ka ko mi yayi ma to idan ya abu mai kyawu kuma ka yabe shi in yayi mai muni kuma ka bar mishi abinsa wannan ita ce hawa to ciwo ne wanda yake mai hadari to wanda ya hana maransa wannan hawa wa innal jannata hiya al-ma'aw haqiqa aljanna ita ce matattara gare shi kuma Allah ya sanya mu a cikin waɗannan mutane yas'alunaka anis sa'ati yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها to duk yadda mutum ya bayyana hujja ƙarara wani lokaci za ka ga masu faɗa da ita sai sun bi wata hanya don su nuna raunin wannan abin to duk hujjojin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawo waɗanda an mushrikai na zamanin sa kuma yana gwada musu akwai alkiyama tahe za a yi kaza za a yi kaza maimakon su su rika su yi amfani da shi sai ce manzo sallallahu alaihi wasallam to yaushe alkiyama za ta zo don mu ga abin da za a yi faɗa muna yaushe ne za a yi alkiyama kaga ba ba su buwatan ba ma wa aswa sun kai ba sun ƙara izgili ne ko kuma ba zuwa tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi ya rasulullah yaushe za a yi alkiyama kamar yadda jibril ya tambaye shi mata sa'a yaushe ne alkiyama za ta zo Allah ya ce yas'alunaka suna tambayar ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam an sa'ata daga alkiyama wato su'alu ta'annutin kenan in mun tambaye ai mun dauki wacce fasara ta mashrikai suna cewa ayyana mursaha yaushe ne za ta zo yaushe ne matsayarta ita ce mursaha asalin mursaha inda ake darme jiragen ruwa wato yaushe ne matattararta inda za ta tsaya muganta Allah ce fi ma'anta min zikira ha mu yadda mar da kai ga bayyana ta da ambatonta mu yadda mar da kai da wannan a wannan ba aikin ka bane ba abin da ya kamata ka sani bane kuma ban baka ma san shi ba mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il wanda an ka tambaya bai wanda ya tambaya sani ba game da ita annabi sallallahu alaihi wasallam bai san sadda alkiyama za ta tsayawa ba kuma Allah bai bayyana masa ba don haka gaibi ce wadda Allah shi kadai ya bar maka sa sani ba wani annabi da ya sani ba wani mala'iki da ya sani amma dai ila rabbika muntahaha zuwa ga ubangijinka matukar sanin ta yake inna ma anta munzirun kai dai kurum aikinka munzirun mai gargadi ne man ya khashaha ga wanda ke jin tsoronta wanda ke jin tsoron alkiyamar to shi magana ka za ta wa amfani wanda bai tsoronta ko ka faɗi bai bai amfanuwa ka annahum amma ka su masu yin musunta za su zamo yau mai rauna haran da za su gane ta lam yalbasu ba zamna duniya ba illa ashiyatan face marece audu haha ko da hanki wato da ai tashin alkiyama ta tsayu kafiri in ya shekara dubu nawa duniya ya mutu ya shekaru abin nan barzakh an ka tayar da shi to zai ga tsayin alkiyaman nan zaman da ya duniya da kabri duka ka annahum yawma yarawna halam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ko marece ko hanci domin da marece da hanci su sun ka hadu sun ka yini guda wato kenan zai ga kamar rabin yini yayi idan an tayar da shi aka tambaye shi kwanan ka nawa cikin kabari ko kwanan shekarar ka nawa duniya sai ce a duk bayyar yini guda ba da sahi na kwanta zuwa marece ko da marece din kwanta zuwa sahi zuwa abin nan to wannan shine ƙarshen wannan sura ta nazi'at sai sabo sura mai suna abasa idan Allah kai mu gobe wannan shine ƙarshen karatun mu na yau abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kuma Allah shi yafe muna ya ba mu lafiya sannan tamu da zama lafiya ya ba mu arziki ya ba mu wadata ya ba mu kwanciyar hankali musibin da